بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da talatin ga watan august 1999 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'aliƙin ashekul muhaddis al'allamatu nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani hafizahullah a ƙarƙashin matsalar da al'imamu tahawi sahibul aqidati was sunna ya ce wa ru'yatu haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin kama na taqa bihi kitabu rabbina ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna a ranar alƙiyama tun daga dandalin alƙiyama har cikin gidan aljanna gaskiya muminai za su ga ainihin Allah a ranar alƙiyama bi ghairi ihatatin ba tare da sun kewaye dangane da al'amarin ganin shi ba abin da Allah ya so ya nuna musu na daga zatin shi sai ya nuna musu saboda Qur'ani ya magana dangane da ilimin Allah ma yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba za su iya kewaye ba za su iya sanin ilimin Allah gaba ɗaya ba sai dai gwargwadon abin da Allah ya so dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma Allah ya ce sanu ƙuri'uka falatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai karatun da yake babu yadda za a yi kamanta shi sai ainihin abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi kamanta daga ciki shi yasa abin da Allah ya so ya gutsura maka na daga ilimin shi sai ya gutsura maka abin da Allah maɗaukakin sarki ya so ka gani da daga zatin shi sai ya baka izinin ka gani a ranar alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa mu gan shi a cikin aljanna a cikin yardashi da cikin farin ciki kamar dai yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ya furuci da haka ma'ana kamar yadda littafin Allah Ubangijinmu ya furuci da haka ma'ana ya ce wala kaifiyatin ba tare da siffanta maka ba a yanzu ba za mu iya kaifanta maka mu ce ga yadda za a yi kaga Allah ɗin ba kama na taqa bihi kitab rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya furuci da haka ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana ta alkiyama suna ainihin wato cikin farin ciki ila rabbiha nazira saboda za su ainihin kalli ubangijinsu ma'ana za su ga zatin ubangijinsu wai menene zati ne bahaushe na cewa zati zati zati zati kalma ce ta larabci zal a yi mishi fataha a sa alu baki a gaban shi sannan sai a sa alu a gaban shi sannan a sa taguje shine zatu ma'anar shi gangar jiki jiki kamar ka ce zatin wane jikin wane to da ake cewa za a ga Allah a ranar alkiyama ba wai za a ga wani iko nashi ko wata kudura tashi ko wata irada a'a za a ga jikin Allah za a ga Allah kamar yadda in ka ce na ga shugaban ƙasa ai ba ana nufin ka ganshi a talabijin ba ka ganshi ainihin a hoto ayan a talabijin ne ko a hoto sai ka ce na ganshi a hoto amma in har aka ce na ga shugaban ƙasa kai tsaye duk wanda yake samfarirar bahaushe ne haihuwar uwa da uba ya fahimci me ya fahimci cewa ka ga gangar jikin shugaban ƙasa shugaban ƙasan ka gani ba hoton shi ba to da aka ce ainihin wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin farin ciki saboda me za su ainihin ga ubangijinsu shikenan tunda aka ce za su ga ubangijinsu ba a ce za su ga ni'imar Ubangijinsu ba, ba a ce za su saurari ni'imar Ubangijinsu ba, ba a ce za su ga ikon Ubangijinsu ba, to Allah ɗin da kanshi za a gan shi a ranar alkiyama, kuma wallahu ala kulli shay'in qadir. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda sharhohi da za su biyo baya daga manyan malamai da za su yi raddi akan mu'tazila in Allah so kamar yadda za mu ji yau. Sai mu sake maimaita abin da su mu'tazila suka ce. a ƙarƙashin abin da wakilinsu a cikin malaman tafsiri ya faɗi shine al'imamu Mahmudu Zamakshari. Zamakshari yana da tafsirin kashaf. Zamakshari ba mu'tazale ne, da ya zo ya ta'awilin wannan aya da shi da magabatan shi da makamantan waɗanda suka zo bayan shi, suka ce ai wujuhun yau ma'izin nazira, wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin farin ciki. ila rabbiha nazira saboda suna sauraren ni'imomin ubangijinsu sai ya ce ila mufradi ne na ala'u fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukal zamakshari ya ce ila din mufradi ne na ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ni'ima cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa to al'ala'u sai ce jam'in shi a jam'i ne na ila don haka ila a nan ba harafi ne na mim ba ainihin wato harafi ne na jarra ba to ta iya yi waka ce a to amma ai ila ta ya aikinta don ta yi wa rabbi ila rabbi ha ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab rabbi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahira على آخرها وهو مضاف وها مضاف إليه أي يعود إلى الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة تو أكركشن هكا ta iya waka ce to ayya aka yi ila ta aikinta zamakshari ƙwararren malami ne a cikin larabci da nahau da balaga da duk ya ƙware a fannonin larabci har yi wa kanshi kirari yake da kanshi saboda haka abu ne mai sauƙi sai ya ce maka ila rabbiha tunda ya ce maka ni'imomin ubangiji ya zama mudaf wa mudaf ilaihi dan haka har yanzu zai ce ya da kai ila din sai ya ce mudaf rabbiha mudaf ilaihi labudda duk inda mudaf ilaihi yake majrurun ne duk inda ka ji abdurrahmani abdullahi baitullahi rasulullahi zaujatu muhammadin duk inda mudaf ilaihi yake majrurun bil idafa wa in lam talzamhu al idafa la budda wa an tuqaddar kamar ka ce baitu ibrahima sai ka ce ibrahima majrurun bimaza bil fatha niyabatan anil kasra limaza lil'ujuma ko li'annahu alamun ajami saboda suna ne na gwaranci Ibrahim ba kalmar larabci ba ce to dan haka duk inda ka buga da zamakshari sai ya ainihin biye maka dabara to amma malaman ahli sunna duk sai da suka yi raddin waɗannan zantutuka kamar yadda zaka zo ka ji insha Allah to in ba a manta ba a ƙarƙashin wannan ainihin bayanin ne shi mai sharhi yake ta mana sharhi akan cewa duk wani duk wata fassara da zaka yi wa alqur'ani ya zama fassararka ka samo ta ne daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga ainihin sahabban shi sai ya ce wai ma ta yaya ne za a iya fassara littafin Allah ba da fassarar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to raddi yake wasu zamak shari'a kaikaice domin sai da ya musu raddi ɗaya bayan ɗaya tukuna sannan sai ya zo ne musu a kaikaice ta yaya za a yi a iya fassara ainihin littafin Allah ba tare da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanzu zamakshari bai da magabaci annabi bai gabace shi akan wannan fassarar ba wani sahabi ko tabi'i ko wani cikin malaman da aka yadda da su a musulunci bai gabace su akai ba abu ne suka kirkiro wa kansu sai suka ce ai su Allah bai lazimta musu sai sun yi kwaikwayon addinin su ta hanyar magabata ba suna da yancin su yi addini yadda suka karanta Qur'ani suka fahimta to kaga wannan shine sababin bata kamar yadda na ce waɗannan sahabban Allah ya yarda da su da farko tukuna manzon Allah Allah ya yarda da shi yace Muhammadur Rasulullah Muhammad yace dan aiken Allah ne Allah ne ya aiko shi a ƙarshe sai yace in kun kafirce sai yace wa kafa billahi shahida in kun kafirce akan cewa manzon Allah Allah ya aiko shi to Allah kaɗai ya isa ya shaida don haka babu shakka akan yadda annabi ya aiki da alkur'ani to shine abin da Allah yake so sahabbai su kuma ba su da ta cewa dangane da aiki a alkur'ani jabiru ya ce muna tafi tare da annabi za mu je aikin hajji ana saukan mai da alkur'ani abin da ya aikata mu aikata ma'ana duk ayar da ta sauka ba za mu yi aiki da ita ba sai mun ga abin da ya aikata ashe wannan ya nuna ayyukan da sahabbai suke bi dangane da fassarorin da suke na alkur'ani in dai ba wanda yake na ƙashin kansu ne wanda suna bambancewa ba to suna samo aikin dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan kuma su sahabban Allah ya yarda da su baki ɗayansu ma'ana Allah ya yarda da su kamar yadda muka gabatar Allah ya yarda da komai nasu har da tafsirinsu har da ayyukansu har da aƙidarsu sai ibnu abul izz ya sake cewa kuma ta yaya ne za a iya cewa mutumin da baya ɗauko aƙida shi daga alkur'ani da sunna zai iya tashi yayi jawabi dangane da aƙida me zai ce ma'ana duk abin da zaka ɗauko ka ce fahimtar ka ce to ba a buƙatar wannan ana son fahimtar waɗanda Allah ya yarda da su ne domin kai ba mu sani ba ma Allah ya yarda kai musulmi ne musuluncin kama tukuna Allah ya yarda kai musulmi ne don akwai wasu ƙauyawa da suka musulunta suka zo su ne wa annabi ɗagawa ai mun musulunta mu mun menene Allah ya ce ya mun nuna alaika an aslamu su ne maka wai izgili suna ɗaga maka murya wai don sun musulunta dan ma mun zo mun cika addinin naka in muka tarwa tsefa sai Allah ya ce kul ka ce da su la tamunnu alayya islamakum kar ku zo ku nemi ni ɗagawa wai don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani Allah ne ke da abin cewa a kan kutun da ya muku alfarma ya muku baiwa ya shiryar da ku kuka yi imani. Qalatil a'rabu amanna ƙauya suka zo suka ce mun yi imani kullam tu'minu Allah ya ce a'a ba ku yi imani ba walamma yadkhulul imanu walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta ashe imani wani mukami ne wanda yake al'amari ne wanda yake mataki mai zurfi amma dai ku dai ce mun musulunta ma'ana kaga su anan Allah ya yarda da musuluncinsu amma imani fa bai yarda da da'awar cewa sun yi imani ba sai ce walakin qulu aslamna ku dai ce mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum da sauran lokaci imani bai shiga zuciyarku ba har yanzu ba ku da imani amma dai kuna da musulunci to yanzu kai da kake cewa a fahimtar ka a matsayinka na ba mu'tazali ko ba jahame ko ba khawarije ko ɗan imamiyya ɗan shi'a shin muna da garantin wai Allah ya yarda ma kai musulmi ne tunda waɗancan sahabbai ne ƙauyawa suka zo suna cewa su mumine ne Allah ya ce ku daina cewa ku mumine ne musulmi dai Imam Bukhari ya ruwaito hadisi ana zaune majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka sako hirar wani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ai sai wani ya ce wannan mutum mumini ne sai manzon Allah ya ce a'a musulmi dai wannan sahabi sai ya dubi wannan mutum ƙarfin al'amuran shi ya kai a ce mumini ya ce abin da na sani na zahiri game da shi sai ya fi ƙarfi na rinjaye ni sai na ce ya manzan Allah ni ina ganin wannan mutum mumini ne sai manzan Allah ya maimaita mishi a'a musulmi dai har sai da aka yi mataki uku ashe kafin ka kai mataki na imani abu ne mai wahala matakin musuluncin ka samu Allah ya yarda da kai akan kai musulmi ne rufin asiri ne dan ga annabawa abin da suke togo da shi su samu ma wannan mukamin saboda tawali'u annabi ibrahima dubi abin da yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tuba alaina Allah madaukakin sarki kai mana alfarma kai mana arziki mu da ƴaƴanmu da jikokinmu da waɗanda za su zo bayan mu ka sa mu zama musulmi annabi ibrahim ne fa yake cewa Allah ka sa mu musulmi ne a karɓi musuluncin mu ma mun more sannan Allah ka koyar da mu yadda za mu yi ayyukan mu na haji Allah mun tuba ka yafe mu annabin Allah kenan ɗaya daga cikin hamshakan annabawa guda biyar waɗanda Allah ya ce wa annabi wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli ka yi haƙuri kamar yadda hamshakai daga cikin manzanni suka yi haƙuri shine annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa sannan cikon na biyar ɗinsu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ka yi haƙuri kamar yadda suka yi amma ka duba menene annabi Ibrahim yake cewa Allah ka sa mu musulmi ne sannan annabi Yusuf ya gama fassarar mafarkin shi shine malamin ilimin fassarar mafarki shine sarki shine annabi shine manzo baban shi annabi kakan shi annabi kowa shi gaba da baya Allah ya haɗa mishi goma da goma amma da ya zo mutuwa me ya ce cewa ya rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah mulki dai ka bani na gode, fassarar mafarki ka sanar da ni, fatirar samawati wal ardi, ya Allah kai ne ka halicci sammai da ƙasai, kai ka halicci sammai da ƙasa, anta waliyi fi duniya wal akhira. Allah kai ne wali na duniya da lahira, ba tijjani, ba abdulkadir, ba wani wali da nake da shi duk duniyan nan da lahira, anta waliyi fi duniya wal akhira. kai ne waliyina kai ne majibincin al'amarina ba ni da kowa a duniya da lahira sai kai dan Allah annabin Allah ne uban shi annabi ne kakan shi annabi ne baban kakan shi annabi ne duk duniya babu dan adam din da ya samu daraja irin wannan haka annabi ya faɗa da suka mai daraja babban mutum suka mishi tambaya babban mutum sai ya ce yusufu kenan annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi annabi yusuf kadai ya samu wannan mukamin a duniyan nan kakaf amma dubi abin da yake cewa fa bai ce babana ne waliyina ba bai ce kakana ne waliyina ba da suke ce muku wai wai man la waliya lahu fa shaitan waliyuhu min aina lakum hadhihi al ahadith al marwiya al makdhuba ala rasul sallallahu alaihi wasallam ina kuka samu waɗannan hadisai wanda bai da waliyi wai shaidan ne waliyin shi ma'ana wai waliyi sai ka nuna wani zindiki ko wani kato ko wani shehi ko wani bawan Allah ka ce wane ne waliyin ka wai in ba haka ba shaidan ga annabin Allah annabi Yusuf ya ce Allah kai ne waliyi na duniya da lahira tawaffani musliman arzikin da nake roƙo duk wannan shatale-tale da yake jama'a arziki yake roƙo a yi mishi na abu ɗaya amma sai da ya gaya wa Allah irin abubuwan da aka yi mai don ya nuna ya gode kuma kada a gaji da ni kayi min sarauta kayi min ilimin farki kayi min kaza arzikin da nake nema yanzu shine tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi a nan duniya Allah ranar lahira kuma wa alhiqni bis salihina Allah ka haɗa ni cikin taron mutanen kirki to shi yasa kai yanzu da kake cewa a fahimtar ka waye kai tukuna muka sani zunzurutun ba ma guje ne ma kai a cikin sijjinu kalla inna kitabal fujari lafi sijjin muka sani ko littafin ka yana cikin asijjinu sijjinu din nan aka ce wani kurkuku ne a can karkashin ƙasa a cikin wuta a wani kogo sai an ɗaga an aje littafin yan banza sai a kawo dutse a danne ma'ana littafin ka ko yana cikin nan ba a ma sani ba gaba ɗaya ma Allah bai yarda kai musulmi bane shi yasa abin da sahabbai suka yarda da shi ka yarda da shi ya fi maka zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to dan haka fassara da annabi yayi da sahabbai da manyan malamai ita ce daidai akan cewa wannan aya tana nuna cewa za a ga Allah ne a ranar alkiyama jama'a mun gane wannan da kyau ko waccan aya mun yi bayani babu hujja a ciki dangane da cewa innaka lan tarani suna kafa hujja da ita ita ma mu'tazila ai Allah ya ce har abada ba za ka ganni ba shi yasa muka ce jama'a kowane irin karatu sai an salafiyantar da shi nahau sai an dubi yaya salaf suke karantar da nahau sayyidina ali ya karantar da nahau yaya karantar da su hasan da husaini nahau yaya karantar da manyan almajiran shi nahau wani ya karantar da sarf wani duk yaya suka karantar kawai mu'tazila sun zo sun rubuta abubuwa mu kuma da zaran kun ga littafi a kasuwa na nahau shikenan ba ku bincike ba sai a zo a ci gaba da karantarwa sai a ce ya zama muqarrar waɗannan ɗaliban ku ne kuke ganin su ɗalibai nan gaba a cikin su za a fitar da sarkin malamai a cikin su za a fitar da liman a cikin su za a fitar da alkali a cikin za a fitar da mai fatawa shugaban kungiya dan malikin malamai duk a cikin su za a fitar fa ashe ya kamata a girmama su a karantar da su abin da yake daidai dan in suka zama manya su ba da karatu daidai dan haka ibnu malik ya ce marra'a marra'an nafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'duda ibnu malik ba wai wannan alfiya da ka sani alfiya ai wannan ya ce ta yan yara ce ya yi littafi ne babba baiti dubu uku da ɗari shida akan nahau da sarf an yi sharhin ta mujalladi biyar tare da sharhin da ta hakikinta da komai nahau ne da sarf zunzurutun nahau yake tabbatar maka nahau irin na alkur'ani da sunna ba wai na hau wannan irin na haulwa zai duk gashi nan mutanen misra mashayin taba ya rubuta maka littafi kuma yaushe za ka iya sunna da shi ma'ana nahau ne wannan su suke rubutawa dan in ka iya ka kara alqur'ani da sunna shine yace marra an nafaya bilan mu'abbada duk wanda yake ganin wai lan in ta zo tana korewa ne har abada sai yace qawlu hurdud magana shi abar bangajewa ce sai yace siwahu fa'adudi ka karfafi sabanin wannan maganar duk maganar da ta ce lan ba ta korewa ba ce har abada to wannan magana ita ce mai karfi ka karfafe ta a cikin littafin shi alkafiyatu shafiya baiti dubu uku da ɗari shida ya yi ta akan nahau da sarf aka ce ai ta yi wa yara tsauri ta yi kaza ta yi kaza shine rairaye ya rairaye shine aka yi maka alfiya manyan malamai kenan walillahi darruhum Allah ya gafarta musu to wannan aya ta zo cikin suratul qiyama aya ta ainihin wato ashirin da biyu zuwa ashirin da uku har ma shi wannan mai sharhi ya ce ai ma lan ɗin ko da ta taso kalma abada ma a gaba wani lokacin ma ba ta nuna cewa har abada ɗin a kwanakin baya mun nuna maka cewa lan sai in ta taso kalma abada a gaba ko sannan take ainihin wato nuna har abada sai ya ce akwai guraren da yake ma lan ɗin za ta zo da har abada har abada ban aka ce har abada har bayan tashin kiyama har ba iyaka shine har abada sai ya ce to ai gashi a cikin wannan ayar da muka kawo sai ya ce gashi Allah yana cewa walan yatamannahu abadan har abada yahudawa ba za su ainihin yi burin mutuwa ba sai ya ce to gashi kuma qur'ani din da ya sake bamu labari cewa za su zo suna cewa wa nadau ya maliku liyaqbi alaina rabbuka sai ainihin yan wuta daga cikinsu akwai yahudawa sai su kira ga maliku mala'ikan wuta ce ya maliku muna roƙon arziki muna buri ka sa ubangijinka ya kashe mu kashewa ta har abada sai ce kaga gashi annan Allah ya bada labarin walan ya tamannahu abadan har abada ba sa burin mutuwa amma kuma gashi daga baya sun zo suna buri ashe landin koda ta zo da abada a wani lokacin ma ba ta fa'idantar da har abada din tunda gashi daga baya za su yi burin shi yasa lan ba ta har abada ba ce in kuna karantar da na hawa a haya islamic sai ku gyara eh ku karantar musu da syllabus sannan ku karantar sai ku faɗa musu abin da yake daidai ɗaliban syllabus an karantar kun ci dubu biyu da ɗari biyar ɗinku na wata da aka yi rigima a rinka biyan malamai kaza kaza to sai kuma ku koya musu abin da yake daidai in hadisi ne ka zo sun tattara littafi duk hadisan ƙarya ka gama karanta musu sai ka bayyana amma duk waɗannan dai ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ko da yake shine syllabus amma mu dai za mu nuna muku gaskiyar al'amari amma ba wai tun da shi ne syllabus ai ta karantar da mutane ba sai za sai ka ji babban malami shine alkali ko alkalin alkalai ko alkalin suwaye ma sai ka ji shi yana ta kawo hadisai na tatsuniya ne saboda tun yana haya islami haka aka karantar da shi ya je legal haka aka karantar da shi ya je kulletu shari'a haka aka karantar da shi to ya za a yi dole ne kawai tatsuniya gida da waje dole ne kai tatsuniya Allah ya shiryar da mu malam yace wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alimahu fassarar wannan ainihin wato aya ko fassarar littafin Allah shine kamar yadda Allah yake nufi kuma kamar yadda Allah ya san abin wa kul mun karanta ainihin wato na daga cikin dalilan da suka karfafi wannan magana wa kullu ma jaa fi zalika wa kullu ma jaa fi zalika min alhadith sahihi an rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa huwa kama qala duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai ya inganta na daga hadisai game da ganin Allah haka abin yake wa ma'anahu alama arada ma'anar abin kamar yadda manzon Allah yake nufi haka mu ma muka yadda da shi la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ba za mu kutsa wa ayoyi da hadisan manzon Allah ingantattu da ra'ayoyin mu ba da cewa a gani na a fahimta ta shine ra'ayi kalmar ra'ayi kalma ce ta larabci ra'ayu daga ra'a yar'a ra'ayan mun fahimci wannan da kyau ko gani da ido a halin da yake ba na lokacin bacci ba shine ainihin ake kira ra'ayi ra'ayin wane ganin wane to ka ce a gani na kaiwa da baka kai matsayin zunubin malamai ba ma ma'ana aka aje ka a matsayin zunubi cikin zunuban jahilai kama ka samu ma mukami ne to kaiwa sai ka ce a ra'ayin abubakar siddiq sai ka ce to gaskiya Allah ya yarda da abubakar don haka ra'ayin abubakar ma Allah ya yarda da shi tun da Allah ya ce saniya sunaini na biyun biyu wa kenan shine second in command da nassin alqur'ani shine na biyu daga manzon Allah sai shi iz huma fil ghari yayin da suke a cikin kogo iz yaqulu ay yaqulu rasulu li sahibihi abubakrin abi bakrin la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya ce ku tuna mutanen nan biyu waye na biyun sai ya ce abubakar yayin da na farkon manzon Allah kenan yake cewa abokin shi abubakar kenan kada ranka ya ɓaci kar ka damu inna Allah ma'ana inna Allah ma'ana a cikin kogo kawai fi kulli makanin Allah yana tare da annabi da abubakar shi yasa duk ra'ayin abubakar ra'ayi ne sadid Allah ya yarda da shi jama'a mun yarda mun fahimci wannan da kyau ko don abubakar ya ce wannan shine ra'ayina dangane da wannan aya matukar ba wani nasi aka samu karara ya buge nashi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai a ce to wannan kam ra'ayi shine abin ɗauka domin sahabbai ɗin ba ma'asumai bane daga kuskure jama'a mun gane wannan dan haka da aka yi mishi tambaya akan wata aya bai sani ba wa inaban wa abba me fassarar ta algafata malam abubakar yace ban sani ba aka ce ka makka kai ne na biyu kai ne malami kaza kaza ya ce ban sani ba suka ce to mu yanzu ya muka iya in kai baka sani ba ya ce so kuke in ba da fassara da ka wacce irin sama ce za ta lullube ni kuma wacce ƙasa za ta ɗauke ni in na faɗi fassara da son zuciyata a littafin Allah sayyidina abubakarin kenan in kai ne yanzu ka samu mukami na abubakar gaba ɗaya sallah ma sai ka ce wa wasu su daina ka yafe musu Mala ya ce wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba kuma za mu kutsa cikin ayoyi da ainihin hadisan nan muna masu kawo rudani da ainihin son zuciyarmu ba kaga a can ra'ayi mai yiwa ka ga ra'ayinka kenan kai ba wai da gangan bane iya fahimtar ka kenan to aka ce kaka shiga cikin ayoyi da hadisai da wannan irin ra'ayin iya fahimtar ka kenan kaka shiga haka sai abin da yake daidai nan kuma mutawahhimina bi ahwa'ina ma'ana ba za mu shiga ba muna kawo rudani da son zuciyarmu kaga da gangan mun san ba fassara kenan ba sai mu ce fassara kenan ai juyin duniya mu ce mu iyakar fassara kenan kuma mu ma mun san ba haka bane dan mu kawo rudani to ba ma yi wa alqur'ani ko hadisi haka fa innahu domin kuwa ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai zauna lafiya a cikin addinin shi sai wanda ya sallama wa Allah mai buwaya da ɗaukaka kuma ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka imamu muslim ya ruwaito hadisi wani ainihin sahabi ana zaune sai manzon Allah ya kyallara sai ya hangi hannun shi da zinare zobe na zinare gold manzon Allah ya ce cire ka jefar ya cire ya jefar manzo Allah ya ce yanzu ɗaya daga cikin ku ya ɗauki garwashin wuta ya nana wa ɗan yatsan shi sai yanzu Allah ya wuce sai sahabbai suka ce to ka ɗan ɗauka mana ko sayarwa kai kai wani amfanin ya ce wallahi har abada tunda manzo Allah ya wurgar da shi har abada na bashi kenan zoban zinari yanzu tafi ka je ka tambayi hajiya gidanku ka ji nawa ne kuɗin shi zoban zinari je kaka ce hajiya zoben nan guda nawa nawa ya kwaya ɗaya zobe nawa ne aƙalla a ce maka dubu ashirin dubu ashirin manzan Allah ya ce jefar shi kenan ya jefar duk abin da manzan Allah ya ce musu su shi kenan sun yadda kawai tun da me ka riga ka bar maguzanci to kuma ka bar maguzanci kuma ka zo ka ce za ka bi son zuciya ka tun farko ka ci gaba da maguzancin ka mana shi yasa jama'a ba mu da wata ta cewa sai abin da ya ce duk abin da ya ce sai mu ce to wannan yayi mana daidai wannan ya ishe mu addini tun da Allah ya yarda da shi shi kuma wannan ya ishe shi addini to mu ma za mu bi ta karkashin shi mu sami yarda Allah dubi mai gidanku in ka buga ka buga a sai maka mashin ko keke ko a dauke ka a aiki wurin wa kake tafiya wurin uwar gida ka taba tafiya wurin house girl boyi boyin gida ka je wurin ta kana roƙon alfarman mai gida ya sai maka kaza saboda ba ta da mukami dan me zaka bi ta hanyar wani malami ka ce ta wurin shi zaka tafi wurin Allah tafi wurin wanda Allah yarda da shi mana shine Muhammadur Rasulullah ka bi shi ka gani kana bin shi sai ka samu duk abin da kake nema a wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa alfazazi ya kwatanta abin da cewa kan tafi ne duk wanda yake bin wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya ce kan tafi ne kake yi ko bahaushe ko sai da yawa kan tafi kirari kirarin banza ya ce kan tafi masomin asara jama'a mun gane wannan ko sannan ya kwatanta maka duk wanda kake bi kowaye ka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka koma kana bin wannan ya kwatanta maka matsayin wannan bai wuce matsayin kare ba abin da wannan ke baka ko menene bai wuce matsayin mushe ba yace idza kana idza kana al-ghurabu dalila qaumin afwan hankaka idza kana al-ghurabu dalila qaumin sayahdihim sabilal halikina ومن جعل الغراب له dalilan يمر له على جيف الكلاب yace duk wanda hankaka dubi hankaka dai hankaka ba kowa san hankaka ai barawo ne ba haka bane hankaka bara kwai nawa yake sata ya saci kwan wannan ya je shan ya saci kwan wannan ya je yace in dai hankaka ne ya zama mai gidanka shi kake bi yace to zai bi da kai kwata hanyar hallakakku sai yace duk wanda hankaka ne ya zama jagoran shi ya ce to wata ran sai ya ci mushi kwatance yake maka yana gwada maka manzon Allah ne da kowa a duniya nan kace na kake bi alhali ga na manzon Allah ka bi na wane sai ya ce wane din na matsayin shi bai wuce matsayin hankaka ba domin kai din dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sai ya sace ka kaga hikimar ta fito sannan duk abin da zai ɗauka ya baka bai wuce matsayin mushen kare ba kare ko ko liman ne yanka shi ba shi da daraja balle a ce mushi to shi yasa sai ka yi a hankali wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi kuma ba wanda zai zauna lafiya sai mutumin da ya tunkuɗa ilimin abin da ya rikice mishi zuwa ga Allah wanda shine ya sani mun karanta hadisi jiya daga ainihin al-Imam Ibn Majah hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito ya samu wasu suna ta rikici akan wasu ayoyi na Al-Qur'ani manzon Allah ya daka musu tsawa yace abin da ya halaka mutanen da kenan abin da ya batar da su kenan daga kan hanya a ɗauko wannan aya a ce tana karo da wannan ya ce alƙur'ani Allah bai saukar da shi don ya ƙaryata junan shi ba Allah ya saukar da shi ne don ya gasgata junan shi duk abin da kuka sani kuka fahimta na alƙur'ani ku aiki da shi abin da kuka jahilta sai ku mayar da al'amarin ilimin shi ga Allah in ka karanta wata aya alƙur'ani ka kasa fahimtar ta ka je malamai suka ce a'a ka ji yadda ka ji ayan nan eh to iyakarta kenan sai ka ji har yanzu baka gamsu ba sai ka ce to na yadda dai cewa daga Allah ne abin da Allah yake nufi da ayan na yadda da shi sai ka ƙetare wannan abin idan da da akwai buƙatar ka san shi dalla dalla to babu abin da za a ɓoye maka har kaɗa yatsa a sallah sai da aka ruwaito maka tunda ka ga wata aya Allah ya ban maka ita a dunkule babu buƙatar ka santa ne jama'a mun gane wannan da kyau ko mai gidanka ne da ya gida sai ya ainihin ware maka wani wuri naka na musamman da wurin wanka da wurin komai ga kanan inda za ka zauna hani a mari'an sai ka hangi wani ɗaki gashi can sai aka kulle shi aka ce wane e kar ka shiga ɗakin can to dama me ya haɗa ka da shi yadda ka gan shi kurman nan kai ma ka wuce shi mana da akwai buƙatar ka shige shi da sai a baka shi to tun da aka sauka maka da alƙur'anin sukutun da guda aka aiko maka da manzo sukutun da guda sai ya zan ka karanta wata aya ta rikice maka malamai sun ce iya bayanin kenan sai ka ce ka yarda da da bukatar mu san bayanin dalla dalla da an gaya wanda aka saukar waye mana bayanin dalla dalla jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan in baka manta ba shimfiɗa ce muke yi akan magana da muka fara karanta daga ibn abul izz al-hanafi jiya lokaci ya kure mana a inda ya ce wajibi ne ainihin dukkan musulmi ya kadaita Allah shi kadai wajen bauta ya kadaita manzon Allah shi kadai wajen biyayya to sai ya fara magana dangane da cewa kar ka sake ka kutsa a cikin wata aya ko wani hadisi ba tare da ilimi ba mun fara tattauna wannan matsala sai lokaci ya ƙure mana a yau sai mu ce al'imamu ibn abil izzi al-hanafi ya ce wala shakka an Allah qad harrama al-qawla alaihi bi ghairi ilmin babu shakka Allah ya hana ka ji baka ji ba baka gani ba ka kirkiri magana ta ƙarya ka danganta wa Allah ba wai ma Allah ba manzon Allah ma Allah manzon Allah yace in ka kirkiri ƙarya ka danganta mishi to ka tabbatar kai dan wuta ne tun anan duniya ma yace ka tattali mazauninka kawai idan fit din nan ba nan ba ne to ka ce kai ne nan ba kaza qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana ka ce ubangiji na ya haramta alfasha dukkaninta wadda ainihin wato take a sarari da wadda take a boye wal isma haka nan laifi kowane iri Allah madaukakin sarki ya hana wal baghya da ta'addanci abi a kashe wane abi a ainihin yi wa wane kaza bighairi haqqin bighairi alhaq in dai ba tare da ya cancanta ba ma'ana Allah bai hana a yi kisan kai ba idan akwai bukata a kashe wani to Allah ya ba da izinin a kashe shi sai a kashe amma in ba da izini ba Allah bai yarda ai wannan ba ya zama ta'addanci wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana Allah ya hana a hada shi da wani domin shirka ba ta da dalili Allah bai taba saukar da dalili akan ayi shirka ba jama'a akwai abubuwa waɗanda ike an shafe su a cikin addinan annabawa ko kuma akwai bambanci a cikin addinan annabawa da addininmu amma dangane da shirka da tauhidi dokar tun da take haka take ba a taɓa sassauci game da al'amarin shirka ba don haka Allah ya tattara wa annabi wasu annabawa da suka gabace shi da manzanni sai ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna sanda aka e, isra'i da shi daga makka aka kai shi birnin kudus duk annaba da manzanni Allah ya tattaro mishi su ya musu limanci manzan Allah kenan imamul mursalina da muka karanto a baya manzanni ma manzan Allah shugaban su ne balle su Abu Huraira da su Aliyu da su wane ne sai duk su bi shi sallah manzanni ma suka tattaro suka bi shi sallah da ya idar da limancin sai Allah ya ce ka tambaye su shin mun yafe musu sun yi shirka mun yi musu rangwame babu rangwame ko to dan haka kai ma wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika mun yi maka wahayi mun yi wa mutanen da suka gabace ka wahayi la in ashrakta in ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka duk aikin ka zai tarwatse wala takunanna min al-khasirin ka waye gari cikin waɗanda suka tabi annabi ake gaya wa wannan dan ka san a tauna aya a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro in ya zan annabi ana kwabar shi game da shirka wanda Allah ya amince mai ba zai shirka ba to lallai kam kasancewa shirka a tsoro ce wani ya zo ya tasa ka gaba ya maka wa'azi game da shirka in kana da tukwici ya kamata ka kawo ka bashi yana ka ne kana yin shirka sai zo ya ce wane kaza da kake shirka ne ka yi lub ka gama jin wa'azin shi in kai gama ka ce Allah ya saka da alheri in zai yi kwabari ga jikinka ka bashi tukwici babu laifi ya zo a sunna tukwici ba mutum ya kyautata maka ya zo maka da albishir ya baka abin alheri na labari ka cire rigarka ka bashi ko mayafi ko ka biya mishi tikiti ya tafi ya umara ya hajji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine ainihin malam yake cewa a sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna Allah ya hana ku kirkiri magana ku danganta ga Allah wadda ba ku san asalinta daga Allah ba suratul araf aya ta 33 wa qala ta'ala Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun karka kutsawa abin da baka da ilimi akai kai ka je ka karanta electrical engineering a jami'a don haka kai injiniya ne harkokin lantarki da makale-makalen irin waɗannan abubuwan sai aka zo ana magana akan business administration da an taba ka sai ka ce anta jahilun sai ka ce kai jahili ne albattata a wannan fannin bai kamata ka ce komai ba amma ka je ka karanto electrical engineering a zo ana magana akan law kuma ka saka baki a zo ana magana akan islamic studies kuma ka, ka saka baki ba tare da ya gabata ka taba karatu akai ba kai da kanka ka zalunci ilimi kafin ma gaskiya ka zalunci ilimi ma'ana wanda yake telan hula ya kamata a zo a tambaye shi a ce mishi yadi nawa ne zai ishe ni taguwa da wando bai kamata ba dan ba aikin shi bane in har ya sake ya baka fatawa yadi kaza zai ishe ka ka je ka yanko tela ya ce ba zai isa ba ya kamata ka ce to ai wani telan ya gaya min ya ce zai isa wancan ba tela bane telan hula ne dan haka kowa da fannin shi jama'a Allah madaukakin sarki ya ce wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى sai da Allah ya yi rantsuwa da dare yayin da ya duhu sannan Allah ya yi rantsuwa da yini yayin da ya haskaka me ake nuna maka dukkanin ɗan adam ya san akwai bambanci tsakanin dare da rana ko to ai ta iya ya ce shi makaho ne bai iya bambance dare da rana to amma dai yana iya bambance namiji da mace dai ko ko da makaho ne ya san bambanci tsakanin namiji da mace ko da a murya ko to sai Allah madaukakin sarki ya ce aikin ku kuma daban-daban ne ashe yadda ka san akwai bambanci tsakanin mace da namiji to haka ayyukan kowa aikin mace daban aikin namiji daban aikin injiniya daban aikin lauya daban aikin tela daban na kafinta daban jama'a mun gane wannan shi yasa fiqhu ka je ka karanta aka zo ana magana fiqhu sai ka miƙe kai jawabi baka karanta hadisi ba wani ya karanta hadisi sai miƙe jawabi amma ka je ka karanto fiqhu a zo za a yi magana akan hadisi ka kutsa ka zalunci kanka da kanka domin Allah maɗaukakin sarki ya ce karka kutsa abin da ba ka da ilimi a kai. Jama'a an gane wannan da kyau ko suratul Isra'i aya ta talatin da shida. Malam ya ce fa'alal abdi an ya ja'ala ma ba asallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu huwal haqq allazi yajibu ittiba'uhu fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidqun. Wajibi ne ga dukkan bawa musulmi ya ainihin sanya abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzannin shi da shi. kuma ya saukar da ainihin littattafan shi da shi cewa shi ne gaskiya abin da Allah ya aiko da annabawa da manzanni shi ka ɗauka shi ne kawai gaskiya wanda yake wajibi ka bi shi yasa jama'a ba fa wajibi ba ne mu bi fiƙihu fa ku daina mamaki ana zuwa ana cewa wai ba sa bin fiƙihu ka ji tsoho ya ce la ilaha illal wai dama mai bakan damiya ba ya faɗa kaji kaji shirme madadin ya ce dama Allah ya faɗa wai kuma zai ce mai bakan dami ya faɗa me wai mai bakan dami ya faɗa wai ƙarshen duniya za a zo za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ita kanta bakan dami ya sai an kandama ta gwargwadon Qur'ani da sunna tukuna sannan za a karɓe ta ba duk abin da mai bakan dami ba ban kauraye ba da ya ce wanda ya je zina sai ya yi nutso kwanan shekara a cikin wuta ba a yafe mishi ba ko da ya wankan jahannama ko da ya wankan janaba wai duk wankan da mai zina duk wankan da ya a duniyan nan wai wankan janaban bai yi ba to a ina wannan magana ce yake a cikin addini ina dalili qur'ani ko hadisi in za a tsoratar da mutane zina da shan giya a buɗe musu qur'ani da hadisi ya isa qur'ani da hadisi kadai ya isha annabi ya wa'azi kai ma ya ishe ka ya wa'azi haka Allah ya ce qul innama unzirukum bil wahyi ne muku wa'azi ne da al wahyi abin da Allah ya saukar shi kadai ake wahayi da shi yasa kamar yadda zaka zo ka ji fiqhu in ya dace da qur'ani da sunna sai a ɗauki alkur'ani da sunna a bada fatawa da shi a aje maganar fiqihu in malamin fiqihu yayi wata magana wadda bamu samu karo da ita a qur'ani ko sunna ba sa'an nan muka ga a ilmance dacewar wannan magana babu laifi sai a bada fatawa da ita to kaje inda ake aiki da fiqihu shi yasa a cikin wannan littafi akwai inda zai zo magana akan malaman fiqihu dan mu dama salafiya tun farkon mu ana zargin mu cewa wai muna zagin malaman fiqihu to don haka al'imamu tsahawi bai manta da wannan matsalar ba sai ya ce mun yarda da malaman fikihu malaman hadisi malaman arziki ne malaman alheri ne amma inda suka kauce hanya da kuskure sai mu musu addu'a amma ba ma bin kaucewarsu shi yasa mu ba mun rufe ido bane dindim sai abin da malaman fikihu suka ce a'a duk abin da muke karanta a risala to muna da masu shaida guda biyu qur'ani da sunna in sun yi shaida wannan mu dauka in ba su yi shaida ba sai mu ajiye mai risala abin shi shi yasa kun ji ka'idar mu kenan game da fiqhu duk wanda ya gaya maka magana sabanin haka ka ce Allah ya tsine wa makaryaci kwarai da gaske dan haka sai malam ya ce qur'ani din nan littattafan da Allah ya saukar wa annabawa shine kawai yake wajibi fa'adi fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidq kuma dole ne mutum ya gaskata abin da Allah ya saukar gaskiya ne kuma shine daidai wa ma siwahu min kalami sa'iril bashari sa'irin nasi abin duk da yake ba abin da Allah ya saukar ba zantuttukan jama'a yu'radu alaihi sai a rinka gwada shi da alqur'ani da hadisi jama'a kun gane ko ba wai in aka ga hadisi sai a je a gwada shi da risala ko muktasar ba an yi saban Allah a'a in aka ga mai risala ya faɗa ne mai risala ce ƙasa can ita ce can ta ƙarshen ƙarshe to ita sai a gwada da qur'ani da hadisi ba wai a ɗauko hadisi a ce to ai wannan hadisin ya saba wa mai risala wannan kalmar dan baka sani bane dan haka ba a hukuncin cewa ka zama kafiri ma'ana manzo Allah ya saba wa mai risala a'a sai ka ce mai risala ya saba wa manzon Allah a wuri kaza amma ba da gangan bane don mutumin arziki ne kuskure ne ya faru Allah ya yafe shi amma wai duk wannan wai sai ce a'a sai dai a rufe ido yadda za a bi Qur'ani haka za a bi risala to isu isul tafan fiqhun karo suke da junansu in wannan malamin fiqhu ya ce maka in kana sallah ka kai raka'a biyu za ka yi zaman tahiya in ka manta ka miƙe to ka ci gaba in har ka sake ka dawo sai ce sallar ka ta ɓaci tunda ka riga ka haɗu a sama ice in har ka sake ka dawo sallar ka ta ɓaci sai yaya sai dai ka ci gaba wannan kuma ya ce a in ka dawo to shikenan sai ka ainihin yi ba'adi a wannan wurin wancan ko sai ya ce a tunda dai ka riga ka manta tahiyar ka miƙe to ci gaba in ka gama sai ka yi qablar salami qablar salami ai ragi ka yi tunda ka miƙe ne baka ainihin yi tahiya ba baka yi zaman tahiya ba sai ka yi qablar salami sujuda qablar salami wannan kuma da yazo sai ya ce in ka riga ka miƙe kana da yancin ka dawo to in ka dawo kaga ka baka rage komai ba sai dai ka yi ƙarin tsayawa a inda ba tsayawa yace sai kai ba'ada salami to wancan ya ɓata sallaka wannan kuma ya ce ta yi isu isu tsakanin ahalari ne da da askari askari ne yace sallah ta ɓaci ahalari kuma yace sallah ta yi to which one you dey wanne za ka ɗauka to shi yasa a sanya alkur'ani da sunna su ne ma'auni abin da yake faruwa jama'a saboda mutane sun zama malalata ne sai mutum ya naɗi dandame ne a cikin zaure kunkunniya tana zubo mishi ya ce mu ai mun tsaya ga su maliku malalaci ne ma'ana cin banza yake son ya yi ci ma zaune ne ba zai zage ba ya je ya bincike saboda haka sai zauna cin banza ya kamata a kafa difri akan shi hukumar yaƙi da zaman banza duk ta wartaki irin su ku tashi ku rinka yin karatu ka cire wannan nadi duk wannan nadi in yayi yawa jama'a yana kawo kasala malin malin ka zuba guda biyar ka kawo alkyabba ka dora a kai carbin ka kamar kwallon goro ba yaushe zaka iya wa musulunci aiki ba zai yiwu ba jama'a kai nauyi da yawa ka zama very simple haka kai dan sassauci ya zama rigar jikinka plan ce in ta zafi ya zafi kana karatun matsaloli sai ka ji kamar an hura maka wuta sai ka cire ka ba singileti imamun nawawi ya ce shekara biyu bai yi bacci ba imamun nawawi mai littafin riyadu salihin da arba'una hadis baka ji yau shekara shi ɗari bakwai da saba'in da hudu da mutuwa har yau gashi an san shi mu namu na ƙasashen mu malamai dubu nawa ne suka mutu wai san su to sai zikiri zai ta yi a zaure waye zai san da labarin shi ba zai rubuta mana abin da zamu zo mu ce wani abu ma'ana imamun nawo ya ce shekara biyu bai bacci ba aka ce to gafar da malam yaya kake bacci tukuna ya bai kwanta ba sai ya ce in yana karatu yana nazari ko yana rubutu in baccin ya dame shi sai dan tsai da gwiwar shi haka sai ta da kanshi da gwiwar shi haka in ya dan rintsa jin sai miƙe ya ci gaba kai ko bacci minal mahadi ilal lahadi minal mahadi ilal lahadi tun daga karfe tara har sai karfe tara 9 to 9 kamar dokar soja Allah ya shiryar da mu malam yace fa in wafaqahu fa huwa haqqun idan ainihin maganar wasu mutane ta dace in an gwada ta da littafin Allah ko sunnar manzon Allah in ta dace sai a ce wannan magana gaskiya ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa in khalafahu kamar inda mai risala ya siffanta yadda sujuda take a cikin sallah a wajen fikihu kenan in ka ɗauko wajen aƙida aƙidar da ke cikin risala kakaf ta dace da alƙur'ani da hadisi to shi kenan wannan zantuttuka da mai risala ya akan aƙida sai a ce fahu haƙƙun ya zama gaskiya don ta dace da gaskiya abin mamaki amma a ƙasan nan tamu sai ka ji ba a kambama wannan aƙidar ta risala saboda ta yi daidai da irin wannan aƙidar ta salafu mai risala a wajen aƙida ba sallafe ne a wajen fikihu ne yake mai maliki mu kuwa a ƙasar nan dama alhamdulillahi walillahi alhamdu tun farko sai aka yi mutane tarbiyya kowa karanta littafin ibnu ashir dama sai aka kasafta ka uku aka ce fil fiqhil maliki a wajen fiqhu ka zama ba maliki wa fil suluki al junaidu sai ka bi junaidu a wajen suluki a wajen kuma aqida al ash'ari wajen aqida ka bi ash'ari al wujud wal qidam wal baqa'u a wajen abin da ya shafi fiqhu kuma maliki a wajen suluki kuma dariƙa zikirorinka to ka karɓo daga junaidu to abin da muke cewa manzon Allah fa an raba gadonka a tsakanin wasu malamai to manzon Allah shi bai ci komai ba ko ta'assubi ba za a yi mishi ba saboda Allah ko ba da akwai ta'assubi ta'assubi a cikin gado ba in baka ci kai tsaye ba a dan kewaya ta hanyar wani ka ci to ko ta hanyar wani da an faɗa da manzo Allah a ce to ash'ari ya ci rabi wajen aqida manzo Allah ya ci rabi amma sai aka danganta ka duka ash'ari wajen aqida wajen maliki kuma fiqhu wajen ainihin wajen fiqhu maliki wajen suluki fa sai aka ce junaidi kakab babu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to shi yasa jama'a akwai sake fa akwai sake dan kai din nan dukiyar manzon Allah ne kai musulmi ran nan mun fara kawowa lokaci ya kure mana manzon Allah ya ce daga yau ga doka da in an yi mutuwa da an aje gawa manzo Allah ya wuce sai ya ce ana bin shi bashi ka ce sai manzo Allah ya ce ku yi mishi sallah manzo Allah ba zai mai bashi sallah ba da manzo Allah ya samu kuɗi gwamnati ta kafu akwai kuɗi manzo Allah bai saci kwaban kowa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce daga yau ga doka duk wanda ya mutu yana da ƴaƴa da marayu da abubuwan wahalhalu da ya bari ya ce fa ilayya a kawo guri na wa alayya nauyinsu ya hau kaina gaya mini limamin da ya haka wannan limami ne ya tafi taron suna kai maka ragon suna ko ya kai mai jego a tamfa ko geron kunu sai dai aljihun shi gashi ne da kaga bakin alade ya je ɗibowa taron suna suna da haraji da za su ɗora mutuwan aka yi maka in aka yi kuka suna da rabo in aka yi guda suna da rabo to ka duba ka gani kenan waɗannan ainihin abun gudu ne amma manzon Allah fa sai ce fa ilayya wa alayya sai ce man taraka malan wanda ko ya mutu ya bar dukiya manzon Allah ya ce fali warasatihi a tafi na 'ya'yan shi ne masu gado su je su raba manzon Allah ko ushira baya ci alƙalan ƙasar nan aka je raba gado sai sun fitar da ushira sai an yi one tent sai an fasa goma an cire ɗaya sannan sai a raba sauran taran ga magada shi ma ya ci gado Malam Abubakar Gumi yana da fatawa da wani malamin mutumin huntuwa ya rinka tattarawa a cikin wannan fatawoyi na Hausar Boko Malam Abubakar Gumi ya ce haramun ne cin wannan ushirar alkali in ka taba ci ka ji shekaru talatin da suka wuce sai ka biya in ba haka ba wuta ka ci innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira haka Allah ya ce masu cin dukiyar marayu da zalunci ya ce wuta suke ciyewa cikinsu sannan ranar kiyama sai sun shiga wutar sa'ira shi yasa shekaru talatin in ka ci kai ka manta Allah bai manta ba ranar alkiyama za gani a rubuce mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi yasa muka kawo hadisin Jabiru kuma Jabiru ma an mutu an bashi da kanne tara ya aurar manzo Allah ya ce ka kwantar da hankalinka in lokaci yayi ka zo za a auren maka da su manzo Allah bashi da matsala gaba ɗaya adili ne zinare aka kawo mishi sadaka aka ce a rabawa mutane an jima an yi sallah sai fito sallah sai manto zinaran bukhari da muslim suka ruwaito hadisin yana idar da sallah sai ya ashe tun a cikin sallah ya tuna imam bukhari ya kawo wannan ne dan ya ce wai in kana sallah dan wani tunani ya keto maka na duniya ya ce babu komai sallah ka tayi bata ɓaci ba yana cikin sallah sai ya tuna yana sallama sai ya tashi a gurguje sai je sai zo da shi dan guntun zinare yace gashi nan yace kawowa akai a raba muku sadaka yace na ji tsoron kada ya tare ni daga shiga aljanna wannan guntun zinare sai ya ja mana jaraba manzo Allah bai shiga aljanna ba waye kai zaka shiga to shine ya marmaza ya kawo duk saboda shi ya shige mu ma mu shige sallallahu alaihi wasallama insha Allah shine sai ya ce wa in khalafahu in zantukan mutane suka sabawa zancen ainihin wato manzon Allah ko na Allah fa huwa batilun sai a ce wannan maganar banza ce ka a ji kunyarta ita maganar a ce maganar banza ce batil amma ba lallai shi mai magana ya zama dan banza ba ba lallai ne mai magana ya zama dan banza ba amma maganar shi za ta iya zama maganar banza duk girman limami in yi ashar za ta gyaru ta zama daidai da karatun qur'ani sunanta me ashar shi ko sunan shi liman ba haka ba ne? To imamu na maliku idan ya kuskure akan matsala wannan matsalar ta saba ƙur'ani ko hadisi sai a ce wannan magana bai halatta a aiki da ita ba magana ce batila maganar banza ce amma maliku ba ɗan banza ba ne. Jama'a mun gane wannan da kyau mu fahimta don haka ne mana misali liman dai da ashar. Mun fahimci wannan sai a ce wannan magana da yayi yayi ne da nufin gyaran addini shi ba maganar banza ya nufi ba. kuma da ya san haka magana take da ba zai yi ta ba amma kai ne daga baya Allah ya sa ka gane ko aka ganar da kai to kai sai ka batta dan kai in ka bita ka ba abin da yake ba daidai ba kamar misalin da muka yi jiya kowa ya san attaura da injila a da suke shiryawa a yanzu ko in ka bi attaura da injila ka bi bata in ka ce a ba Allah ya saukar ba sai mu ce Allah ne ya saukar to yanzu Allah ya saukar da bata kenan sai ka ce a shiriya Allah ya saukar amma ya sa wa shiriyar lokaci da lokacin ya wuce shi kenan sai wannan shirya ta zama bata Allah da kanshi ya nuna cewa hudan min qablu hudan lin nas mafhumul muwafaqa kenan a usul fiqh a da can suke shiryawa to mafhumul mukhalafa kuma fa shine a yanzu fa to batarwa suke duk wanda ya kama attaura yanzu ko injila ko zabura zai wa'azi ya bata domin a yanzu waɗannan littattafan ba gaskiya bane a bisu me gaskiya shine alqur'ani sai ya ce wa anzala alqur'ana sai Allah ya saukar da alfurqan alqur'ani Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam ya ainihin faɗi wannan magana sai na fara mana misali jiya lokaci ya wuce muka ce misali maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin sahihu muslim aka ce ya manzon Allah in na ci naman akuya zan ainihin sake alwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a sai ya ce in na ci naman raƙumi fa zan sake alwala sai annabi ya ce eh to kaga ya bambance a farkon musulunci duk abin da ka ci in dai wuta ta taba shi sai ka sake alwala sai aka zo aka sassauta hukuncin naman akuya ko tinkiya in ka ci sai dai zan mustahabbi ne ka sake alwala ba dan ta kare ba amma kana cin naman raƙumi to alwalarka ta kare cewa tsohon raƙumi ko wannan maganar ita kanta saban Allah ce cewa dan ka'ida yana cikin ka karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha farkon bayani akan bid'o'in aka ce me idan Allah ya magana sake babu kaidi in kai ka kayyade ta kai bid'a in annabi ya magana sake babu kaidi in kai ka kayyade ta kai bid'a abin da aka tambayi annabi shine alba'iru hukuncin cin naman alba'iru ko al'ibilu wannan a harshen larabci ma'ana raƙumi kawai in ka ce saurayin raƙumi ka yi bid'a in ka ce tsohon raƙumi ka yi bid'a a'a da zarar mutum ya ci naman raƙumi sallar alwalar shi ta ɓaci shikenan sai suka zo suka ƙaga ƙarya sai suka ce ai wai wani tarihi ne ya faru ana zaune ne an yi sallar magariba kafin isha sai wani sahabi ya tusa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fito da ainihin naman raƙumi sai ya rarraba musu shi ya gane wanda ya tusa to dan ka a kunyata shi a ce na sake sallah sai ce a yaje ya sake alwala sai ce to shikenan abin da za a yi bari a rarraba musu naman raƙumi daga cin naman raƙumin sai ya ce to duk wanda ya ci naman raƙumin nan to ya sake alwala sai suka ce to wai kaji wai sababin sababin zuwan hadisin kenan to sababin zuwan hadisi sai in ya inganta imamu suyuti ya rubuta littafi asbabu wurudul hadis gashi nan ana saiwa kofar masallaci sabubban saukar hadisi je kaka karanta kamar yadda al-imam al-wahidi ya littafi asbabun nuzul dalilan saukar ayoyi ko wasu surori a alqur'ani to in an ce kaza hadisi kaza sai aka kawo wata magana aka ce ga dalilin da yasa annabi ya faɗi hadisi kaza sai a ce to wannan dalilin ya inganta kamar yadda hadisin ya inganta ko kuwa za a ɗauki rubabban tumatiri a ainihin wato bar abin da yake ainihin wato mai kyau ne jama'a mun fahimci wannan a ce ga rubabban hadisi sai a ɗauko shi sai a fassara hadisi wanda yake lafiyayye da shi yaushe za ta yi haka ba za ta yi ba to don haka sai imamun nawawi ya ce wannan magana batilun ya ce maganar banza ce bai dubi waɗanda ta fito daga wurinsu ba ai nawawi shi ma malamin fikihu ne amma kaga ba su yana nufin yan banza bane ranar juma'a annabi na hudu ba sai ga wani sahabi ya shigo sai ya zauna sai annabi ya ce kai kai nafila ne raka'a biyu sannan ka zauna sai ya ce a'a sai ya ce tashi kai nafila raka'a biyu sai annabi ya kafa doka ya ce daga yau wanda duk ya zo masallaci ya samu liman yana kan mimbari yana hudu ba kada ya sake ya zauna don haka in ka zauna ka yi saɓon Allah kada ya sake ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu amma ya sauƙaƙa su to kaga wannan dokar ta nuna ba akan wannan mutumin bane kawai tunda ya ce man ja'a minkumul juma'ata man lafazi ne da ke fa'idantar da umumi a cikin ilimin usulul fiqh man duk wanda ya zo ranar juma'a namiji ko mace yaro ko babba har dan yaron ka ka rarrafa shi an ce ka tafi da shi masallacin juma'a kuna zuwa sai ya zauna sai ka ce a'a kai sunna muka gada mike sai yayi nafila tukuna raka'a biyu sannan sai a zauna liman ya ji haushi yan kwamiti sun ji haushi sai a ce ala ba ku haƙuri amma manzan Allah ake son a faranta wa rai a bi umarnin shi liman kuma ka yi haƙuri mana mun fahimci wannan da kyau to don haka sai suka ce ai wai wannan mutum faƙiri ne sai je kai kukan talauci ga annabi cewa bai da halin cefa ne kaza kaza sai annabi ya ce ka zo ina cikin hudu ba zan sa ka miƙe dan a ganka kai talaka ne sai a taimaka maka duk wannan imamun nawawi ya ce wannan magana ce batilu maganar banza ce kuma malamai ne suka yi ta amma bai ga girman malanta su ba sai dubi girman nauyin magana yadda ta daki hadisi sai ce ita maganar banza ce hadisin ne na kirki ka karanta sharhin sahihu muslim al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj kwanan nan za mu fara karatun sahihu muslim kowa ya kokarin ya mallaki sahihu muslim din shi ka rinka jin karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi da can ana ta masifa a kan kaza sai ka ji yanzu ma annabi na ta ta cewa muka tsaya muna faɗa duk abin da ashe duk tashin hankalin nan da ake wannan wasiyar ta malam bakar kuma aka saba duk sanda ko ga kuna tashin hankali ku waiwaya ku ku ɗauko kasar ɗin ku ɗan yi playing mana ku ɗan sa ko minti ɗaya ɗan tuna muku karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi kuma matukan musulmi suna karatun hadisi Allah ya alƙawarin ba zai azabtar da su ba ko layin man fetur ɗin nan ba azaba ba ce to kafin a je can ta can kenan to ku karanta ku rinka karatun hadisi ku ga yadda za a zauna lafiya ku ga yadda komai zai yi daidai duk abin da zaka yi zan kana da qur'ani ko hadisi sallama anas ya wuce ya ga yara na wasan kasa sai ya ce musu assalamu alaikum yara masu wasan kasa anas kuma liman ne ya wuce su suna wasan kasa sai aka ce anas me kenan sai ya ce na ga manzon Allah yayi ne hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim suna manzon Allah ne nasu kawai tunda manzo Allah ya ba ruwan mu yara ne masu wasan ƙasa tako tako suke yi ojiyo suke yi sai ya yi musu sallama su haka suke duk abin da ya daidai da manzon Allah ya daidai da su Abu Huraira gwamna aka naɗa shi an naɗa shi kan toma shi ma Abu Huraira ma'ana tsohon gwamna ne ya samu appointment sai ya tafi sai aka shirya za a shirya masu algaita masu kakaki ya ce a'a a nemo jaki da mangala da linzamin shi da takunkumi aka ce gwamna guda an naɗa ka zaka tafi jigawa ko zaka tafi maiduguri kuma takunkumi da jaki da sauransu ya ce a nemo aka nemo ya ce kada wanda ya raka shi ya haukin shi ya sukutun ya tafi sai ka ci dukiyar wani kake jin tsoron mutane in ba haka ba sai ka kama tudun wadannan kai ta yawo karfe ɗayan dare ina ruwansu da kai baka ci dukiyar kowa ba abu huraira yana isa gari duk an yi layi ana jiran gwamna ya zo yana zuwa assalamu alaikum ga sabon gwamna nan ya zo aka yi ta dariya aka yi ta murna duk kowa ba sai saka abu huraira ƙuri'a ba saboda an ganshi mai saukin hali kuma rigar shi guda nawa ce daga mayafin shi sai sai sai zani yake da shi bai mallaki riga guda dubu ba a ce kullum sai ya sabunta jama'a mun gane wannan da kyau ko aka ce in dare kuma sai ya shigo cikin yara suna wasan ojiyo jiyo ka karanta cikin littafin ainihin tabaqatul kubra ta al-imam ibn sa'ad da littafin ainihin abin as-sunnatu qabla tadwin na ad-doktor ujjaj al-khatib wasan ojiyo jiyo ba shine yara suke a ce yeye an taba kanshi an taba kanshi sai a je ana wasa a cikin duhu ana wa aka kama wa aka kama sai a ce yeye an taba kai sai a ce ai gwamna ne sai a kyalkyale da dariya abu huraira kenan shi yasa malaman hadisi duk abin da yawa manzon Allah daidai su ma ya musu daidai manzon Allah yana wasa da yan yaran shi yana raha da su har sai ya gwaggwala idanuwan shi haka su yi jazir dan jan nan ya fito na karkashin ido sai su hasan su ta kyalkyalewa da dariya shi kuma abin da yake so kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa in lam ya'lam hal khalafahu aw wafaqahu likauni zalikal kalami mujmalan la ya'rifu muradahu murada sahibihi aka ce in mutum ko ya ga wata magana sai ya zan bai sani ba shin ta dace da magana Allah da annabi ko kuwa ta saba saboda wannan magana ta zo a dunkule ne baka san menene me ita yake nufi ba ka kafa gane ta dace da magana Allah ko ta annabi sallallahu alaihi wasallama aw qad arafa muradahu ko kuma ya zama ka san abin da malam wane yake nufi da magana kaza lakin lam ya'rif sai dai kuma kai din nan da to shine sai malam ya ce in ya zan ka san ma'anar maganar da malamin ya faɗi amma kuma kana tunanin hal ja'ar rasulu bi tasdiqihi aw bi takzibihi fa innahu yumsiku anhu wannan maganar da ka karanta ka fahimci ma'anar abin da malam ke nufi amma kuma baka san cewa shin annabi ya zo da gaskata wannan magana ne ko karyatawa ba ma'ana baka san ta cewa annabi akan ra'ayin wannan maganar da malamin ya kawo ba aka ce sai ka ja bakin ka sai kai shiru game da ita wala ya takallamu illa bi ilmin kar mutum ya sake magana akan wannan matsala sai da ilimi to menene ilimi sai ce wal ilmu ma qama dalilu wal ilmu ma qama alaihi dalilu ilimi kuwa shine abin da dalili ya tsayo akan shi abin da yake da dalili shine ilimi dama a cikin usulul fiqh suka ce ilimi shine ka san abu kamar a yadda yake in aka nuna maka wannan aka ce me wannan sai ka ce talbijin alhali rediyo ne to yanzu ba rediyo kaɗai ka jahilta ba ka jahilci talbijin kuma ka jahilci rediyo to ashe kaga ka zama jahili kenan akan wannan dan haka me ilimi shine ka san abu kamar yadda yake menene jahilci ka san abu a akasin yadda yake sai aka ce ka nuna mana mutum sai ka je ka kawo biri sai a ce kai jahili ne baka san mutum ba ko baka san biri ba aka ce ka nuna mana mutum sai ka je ka kawo dan adam sai a ce ka san mutum kana da ilimi to menene ainihin ilimi da aka ce kakai magana sai da shi sai da dalili ashe kakai magana sai ka tattadil dalili wannafi minhu ma ja'a bihin rasulu to daga cikin ilimin kuma fa akwai mai amfani akwai mara amfani ko da wani ilimin akwai dalili akan wata maganar da ka faɗa ta ilimi ba wai a addini ba a'a to mai amfani daga ciki shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi sai ya ce wa qad yakunu ilmun an ghairin rasuli domin akan samu wani ilimin ba daga manzo yake ba lakin fil umuri duniyawiyya sai dai game da harkokin duniya kamar electrical engineering menene engineering zaka je ka karanta mass com waɗannan ilmomi ne waɗanda asalin su ba a buƙatar duk wata jumla da aka kawo sai an ce ga hadisi sai ce misla tibbi kamar ilimin likitanci wal hisab da lissafi ilimin mathematics da sauransu wal falaha da ilimin noma agric to waɗannan ilmomi ne ba daga manzo ne suke kai tsaye ba don haka malamin kai karantar da kai sai karba ya ce tsakanin shuka da shuka a samu kafa kaza a sa taki nesa da kaza duk sai ka karba wannan kaka ce to ina hadisin da ya ce tsakanin shuka da kaza a samu inci nawa kaka ce wannan sai yake cewa wa ammal umuru al ilahiyya wal ma'arif addiniya al'amura na Allah da al'amura na addini fa hadhihi al ilmu fiha ma ukhiza anir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala ghair waɗannan ilmomin kam sai abin da aka karbo daga manzon Allah ba daga wani ba duk abin